أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لبثت سنين في آل مدينة ثم جيت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Allah subhanahu wata'ala yana kirga mana irin bai wanda ya yi wa annabi Musa alaihi salam ayoyin da suka gabata ya gaya mana bayan annabi Musa ya roƙe shi abubuwa masu yawa ya ce duka ya amsa sai ya ce masa ai na yi maka wasu baiwa ma waɗanda baka tuna da su ba ko kuwa waɗanda lokacin da na yi maka su baka ma san ka roƙe su ba mun yi wahayi wa mahaifiyarka lokacin aihuwanka ta riƙe ka ta shayar da kai ko kuma ta jefa ka cikin akwati ta jefa akwatin cikin rijiya zan dawo da kai kuma in kula da kai a dawo mata da kai wurinta kuma hakan aka yi sannan Allah ya kai ka ya raya ka inda ake yanka mutane wurin da ake tsoron zuwa wurin mai yankan kai a nan Allah ya raya ka bayan ya raya ka kayi shekaru a wurin wata musiba ta same ka na yin kisa da kuskure kai hijira ka tafi wani gari nan ma Allah ya ajiye ka wani wuri na kulawa aka kula da kai har ka shekaru a wurin ka dawo yanzu gashi Allah ya baka aika ashe baiwa Allah ya yi maka su da yawa Allah ya ce to na yi maka ne haka don kaina wasta na atuka linafsi na zaɓe ka ne don in aiko ka ma'ana in sa ka wannan aiki da na sa ka yanzu ka je ka yi na aika Allah subhanahu wa ta'ala yakan zaɓi bayinsa waɗanda ya ga dama ya ba su annabta yakan zaɓi waɗansu a cikin waɗanda ya ba su annabtan ya ba su manzanci malamai sun ce kamar yadda muka faɗa jiya babu wata ibada da za ka yi wanda yawan ibadan ya sa ka samu annabta a'a duk ƙoƙarinka ba za ka samu annabta don ƙoƙarinka ba abinda ake samu saboda ƙoƙari na kasabi shine salaha za ka iya zamowa mutumin kirki har za ka iya samun walittaka saboda ƙoƙarinka amma annabta sai waɗanda Allah ya ga dama ya ba su kaga yana gaya wa annabi Musa ista na atuka li nafsi na shirya ka ne don haka wato na sa an raine ka akan idona sannan wasana atuka na zaɓe ka li nafsi don kaina don in sa ka wannan aiki zaka ji a wani wuri suratul larafi Allah yana cewa ya Musa in nistafaituka alan nasi برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك أكن من الشاكرين ni na zaɓe ka na baka manzanci na baka kalma ta ina magana da kai kana faɗa ina faɗa abinda wasu ba su samu ba har cikin manzannin wasu ba su samu haka ba tsakaninsu da Allah sai dai ya aiko a gaya musu amma su ba sa magana da Allah wanda aka haɗa masa duka biyu ya yi magana da Allah kuma Allah ya aiko masa shine annabi Muhammadu shi annabi Muhammadu Allah yana aikowa mala'ika Jibrilu ya zo masa da sako kuma Allah yana magana da shi shi da shi ana zaune kawai sai ka ji ya ce muku Allah ya ce min sunan maganan ma hadisul qudus hadisul qudus ba wai ana aiko mala'ika ne ya zo ya gaya wa annabi ba a Allah ne yake magana da annabi shi da shi saboda zaɓin da ya masa to nan Allah ya zaɓi annabi Musa alaihi salam wani wuri zaka ji Allah yana ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana irin ta wannan ya faɗa wannan ya faɗa wato ka faɗa ko ka roƙa a amsa ko ka faɗa cewa a yi kaza ko a aiko shi ma ya zo ya gaya wa Allah kaza har ma malaman tarihi na faɗin cewa idan an aiko annabi Musa wurin Allah cikin mutanen sa suka ce ka cewa Allah kaza in ya zo wurin Allah sai ya shiru sai Allah ya ce masa baka gaya min sakon da aka aiko ka wuri na ba ya ce ya Allah ai na san ka sani ka san abin da suka faɗa sai ce to je ka ce musu amsar kaza kaza kaza kaza ne wato Allah yana aika wurin bayansa bayan suna aika wurin Allah ma'ana suna roƙo wurin Allah har malaman larabci na da wani karin magana cewa khairu rasulin ilallahi rasulullahi idan kana son ka yi aika wurin Allah to ka dubi wanda Allah ya aiko wurinka ka aike shi yanzu saƙonka zai isa in baka gane maganan ba in wani babban mutum ya aiko wurinka ko wani babba ya yi maka aika kana son ka ba da amsa to kar ka bar wanda ya kawo aikan ya tafi ka ba shi amsan shi zai kai labarin dama ai na je na same shi na ce kaza ko to shi ma ga abin da ya ce ya ce kaza khairu rasulin ilallahi rasulullahi fiyayyen manzo zuwa wurin Allah shine manzon da Allah ya aiko maka to Allah ya ce ya shirya annabi Musa ya zaɓe shi ne don kansa ma'ana don ya sa shi wannan aiki na annabta da manzanci to yanzu Allah ya annabta shi ya manzantar da shi ya roƙa wa ɗan uwansa shi kuma annabi Musa Allah ya annabtar da annabi Harunu din shi ma ya manzantar da shi na haka ga aikan yanzu maimakon da inda a baya aka ce masa izhad ila fir'auna innahu daghi nan sai Allah ya ce masa izhaba ila fir'auna ku je kai da dan uwan Harunu ku kai aika na zuwa wurin fir'auna fa qula lahu qawlan layyina ko izhaba ila fir'auna innahu daghi ku je wurin fir'auna ku gaya masa aika na wala taniya na izhabanta wa akuka bi ayati da kai da ɗan uwanka ku tafi da waɗannan hujjoji da ayoyin nan da na baku ku je ku gaya wa fir'auna ni na aiko ku a cikin suratu shu'ara idza ka ji Allah yana cewa fati ya fir'auna fa qula inna rasulu rabbil alamin ku je wurin fir'auna ku ce mu din nan Allah ne ya aiko mu ga manzo zuwa ga gare ka daga Allah ubangijin talikai iza ba ila fir'auna iza banta wa akuka bi ayati ku je kai da ɗan uwanka ku je ku isar da aikana wala taniya fi zikiri kar ku yanke wurin yi min zikiri mana kar ku takaita ku yi ta yin zikiri na kar ku yanke dama bayin Allah na gari gari musamman mala'iku ma'asumai da su annabawa din ma'asumai zikirin Allah suke yi ba yankewa zaka ji Allah yana cewa yana bada labarin mala'ikun Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna suna tasbihin Allah safiya da maraice dare da rana ba sa yankewa to shine nan Allah ya ce wa annabi Musa da Haruna su ma kada su yanke zikirin Allah wala taniya ai la taftura kar ku yanke fi zikiri wurin zikiri na ko yaushe ku zamo cikin zikirin Allah dama ya annabi Musa ne alaihi salam abin da ya ce wa Allah lokacin da ya nema wa dan uwan nasa annabci da manzanci cewa yake kai nusabbihaka kasira wa nazkuraka kasira in ka annabtar da shi ka manzantar da shi gani ni ka annabtar da ni ka manzantar da ni maimakon in zamo ni kadai nake zikiri kaga za mu haka zikiri ne mu biyu da kuma waɗanda suka yi imani da aikan da ka aike mu da shi sai mu yi maka zikirin mai yawa maimakon na mutum ɗaya wa nazkuraka kasira shine Allah ya ce wala taniya kada ku yanke fi zikiri wurin yawan zikirina a ambaci Allah da yawa na'am
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Allah ya ce da annabi Musa da annabi Haruna ku tafi ku biyu sai ya aike su da tasniya din ku tafi izhaba maimakon izhabi la fir'auna da ɗazu ya gaya masa shi kadai to tunda an annabtar da annabi Haruna an manzantar da shi shi ma ya zama annabi manzo to ku tafi ku biyu izhaba ila fir'auna ku tafi ku je ku gaya wa fir'auna aikana in ji Allah iza ba ila fir'auna innahu daga shi fir'aunan nan yayi dagawa ya wuce iyaka yayi girman kai ya ketare shinge har yana ganin wai shi ma ya kai a kira shi ubangiji domin an ruwaito yayi gumaka ƙanana ya tara hakimansa ya raba musu kowa ga gunkin da zai je ya bautawa amma sai ya ce musu shi kuma shine babban ubangiji inni ana rabbukum la'ala ni ne ubangijin ku madaukaki malaman tafsiri suka ce banda hikaya da wannan aya in mutum ya faɗa sai ya ridda amma za ka ji fir'auna ne ya ce ana rabbukum la'ala faqala ana rabbukum la'ala ko ba haka ba to amma in mutum ya ce ana rabu kuma lala ba hikayen abin da wani ne ya faɗa ba shi ya faɗa da kansa to shi ma ya yi abin da fir'aunan ya yi kenan ya yi ɗagawa fir'auna bawa ne daga cikin bayin Allah amma ya naɗa kansa ya ce shi Allah ne ya ce shi ne ubangiji ya ce shi ubangijin ma mafi girma to yanzu za ka ji Allah ya halakar da shi don haka Allah ya ce fir'auna ya wuce iyaka to ku je wurinsa ku kira shi cewa shi bawan Allah ne ya daina kiran kansa Allah ya yi imani da Allah ya gasgata manzancin da kuka zo da shi iza ba ila fir'auna innahu daga fa qula lahu qawlan layyina in kun je wurin kiran nasa ku kira shi da kalmomi da lafuzza masu taushi ku gaya masa magana mai daɗi wurin kiransa kada a zage shi kar a yi masa tsaurin ido nan fa jama'a ku ji mutum ne mai authority daga Allah annabi Musa alaihi salam gashi da zuciya yadda ka san fada wuta baya sauki shi yasa ma yake roƙon Allah Allah ka sauƙaƙa zuciyar nan nawa raina ko kirjina yayi sanyi in iya ɗaukan abin da mutane za su iya yi min na cutarwa ko na magana to amma Allah ya koya masa in zai je wa'azi yayi a hankali ya yi da taushi kuma kar ka dauka fa wai za a aike shi wurin wanda shi ma mai taushin ne a wurin mai dagawa aka aike shi sai da aka tabbatar masa ma da dagawansa ishab ila fir'auna innahu daga iza ba ila fir'auna innahu daga ku je ku gaya wa fir'auna ku manzannin Allah ne amma fa shi mai girman kai ne yayi dagawa ya wuce iyaka to amma in kun je fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi nan Allah yana koya wa duk wani mai wa'azi duk mai wa'azi kada ya zo wa'azi wa mutane ya rika zagin su kada ya zo wurin mutane yana kushe su kada ya zo da sunan zai yi wa'azi wa mutane yana aibata su yana raina musu hankali a'a ya gaya musu maganganu mai taushi ya yi musu hali mai kyau in ba haka ba da iliminsa sai su bashi da ilimin nasa ka zo wurin mutane ka same su ba a kan daidai ba sai ka zage su ka gaya musu ga daidai din sai su ce maka ba sa son daidai din naka in ma sun barka ba su daka ka ba to nan Allah yana koya wa masu wa'azi uslubi ne na wa'azi a yi shi da taushi ai yanzu malamai na cewa duk asawaratin mai wa'azi bai kai annabi Musa ba shi ba Allah ne ya aiko shi duk wanda za ka yi musu wa'azin kafircinsa bai kai na fir'auna ba shi ba cewa yayi shi Allah ne amma ka ji Allah yana ce in an je a yi masa kalmomi masu taushi faƙula lahu ƙaular layyina ku yi masa magana magana mai taushi za ka ji yana cewa ya fir'aun inni rasulu rabbil alamin sai an kira shi da suna na girmamawa ya fir'aunu shi fir'aunu ɗin nan fa suna ne na sarauta suna ne na sarauta na girmamawa kaman ka ce ya mai martaba sarki ko ya mai alfarma sarki ko ya mai girma sarki shine ka kira ya fir'aunu to haka Allah ya koya wa annabi Musa su kira fir'aunu da girmamawa su kuma nuna masa abin da yake kai ba daidai bane Allah ya ce ribar da za a samu in an yi haka tare da Allah ya san fir'auna ba zai imani ba fa amma ya ce in kun kira shi da tattausan lafuzza la'allahu yatazakkaru aw yakhsha mai yiwuwa ne ya ji wa'azinku ya karɓa ko ma ya ji tsoron Allah ya tuba ya daina kiran kansa Allah to don haka ba a son mai wa'azi ya rika kausasan kalmomi ya rika zagin waɗanda yake musu wa'azi ya rika wahantar da su yana wautar da su yana maida su mutane waɗanda ba san abin da suke ba a'a ana son ka nuna musu cewa su da kansu ne za su gane rashin amfanin abin da suke bautawa su zo wurin bautan Allah misali annabi Ibrahim alaihi salam ya yi wa'azi wa masu bautan gumaka daga cikinsu har da baffansa har da baffansa azara ba babansa ba baffansa ne azara yana ce masa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a babana ya kai babana me yasa ko dan me za ka rika bautan abin da bai san kana yi ba in ka kira shi baya ji bare ya amsa da za ka kalle shi baya gani bare ya kalle ka kai ba zai ma wadatar da kai komai ba ko gobara ta taso za ta kona shi bai da kafan da zai iya gudu haka wutan za ta zo ta cinye shi saboda bai san ma inda yake ba to ne sa za ka bauta masa kaga yana jawo hankalinsa cikin hikima da girmamawa to haka ake son in ka zo za ka yi wa'azi wa masu bautan gumaka an ce yana da kyau ma ka karbi gunkin a hannunka ka yaba musu sassaƙan da suka yi a wannan yanzu haka aka same shi ko dai sassaƙa shi aka yi kaga anan kana ba su tunanin cewa ashe fa ba shi yayi kansa ba a ai sassaƙa shi aka ka amma wanda ya sassaƙan nan ya iya sassaƙa a to kuma da ya sassaƙan shi kenan sai yayi wa kansa fenti ko fentin an yi masa ne a ina ai fentin ma sai da aka samo mai tsada aka yi masa ko yi masa fentin ma aka yi kai amma sassaƙan yayi kyau kaga har kaman an yi masa ido kaman an masa baki kaman wannan ma hanci ne aba baka ga an yi hancin ma mai kyau ba za ka rika yaba musu abin da suka yi na sassaƙan sai ka kuma dawo ciki kana ce musu to yanzu wannan ya san ma an sassaƙa shi yanzu nan in wuta ya zo zai iya gudu in yana jin yunwa yana faɗa ne a bashi abinci to wa in ya ci abincin ta ina yake kashi duk wannan amsoshin da za su rika baka da tambayoyin da kake musu zai rika nuna musu a ashe wannan abun fa sassaka shi aka yi ashe inda ba sassaka shi ba daidai yake da shauran itatuwan da suke yafi fa ha ashe fa baya ci ashe fa baya sha ashe baya ma yin bayan gida da ni nake iya yi dinnan ina ci ina sha ina bayan gida to yanzu wannan in ka ce zaka bauta masa ya san kana bauta a ashe fa bai san ma ana bauta masa ba to ashe ni da kai ba za mu bauta wa wanda ya yi mu ba lokacin sai ka kawo masa waye Allah kuma saboda ka riga ka yi masa falsafa ka lalata masa wannan abin nasa ba tare da ka zo ka ɗauka ka yi jiba da shi ka ce duk me za ka bauta abin banza wannan ya san ma kana yana sai ya ɗauka ya riƙe sannan ya ce ka walakanta masa abin bautansa kuma in ba ka yi sa'a ba ya kai maka naushi ka yi da ka zo da abin gaskiyar ma ba zai kula ka ba amma in ka nuna masa a hankali a natse a cikin kalmomi tausasa sai ka sa ya gane ashe wannan abin za mu iya fuskarensa ma mu hura wutan yau da shi mu yi tuwo da wannan itacen gunkin naka saboda an gane rashin amfaninsa to haka Allah yake koyar da uslubin wa'azi wa masu wa'azi da kalmomi tausasa rashin iya magana da rashin iya isar da sako sai ya hana a kasa karban sako mai amfani misali malamai na ba da labarin cewa an taɓa yin wani sarki mai mulki sosai sai ya yi wani mafarki sai ya nemi malaman mafarki su zo su fassara masa malaman da suka zo fassara mafarkin fassara iri ɗaya suka yi wani akan fassaran aka kashe shi wani akan fassaran aka ba shi kyakkyawan sakamako da kyauta mai girma amma fassara ɗaya suka yi yadda abin yake shine wani ya yi fassara ne da mummunan kalmomi bai san yadda ake yin fassara da daɗaɗan kalmomi ba wani sai ya yi da daɗaɗan kalmomi bai yi da munana ba mai mummunan nan sai ya samu mummunan sakamako mai kyakkyawan nan ya samu kyakkyawan sakamako yadda abin ya faru a hikayen Allahu alam bi sayhatiha suka ce wani sarki ne ya yi mafarki a bacci yana mafarkin cewa haƙoransa ɗaya bayan ɗaya suna faɗuwa ɗaya bayan ɗaya haƙoransa suna faɗuwa har suka faɗi gaba ɗaya bakinsa ya zama ba haƙori ko ɗaya da ya tashi sai ya ce a nemo masa malamin da ya fi iya fassarar mafarki sai aka samo masa wani malami ya san fassarar mafarki ya zo ya ajiye shi gabansa ga ta malam ga mafarkin da na yi mafarki ne ina bacci sai haƙorana suna faɗuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har duk haƙorin bakina suka faɗi ko ka san fassara malam ya gyara zama ya ce ya san fassara to menene ya ce fassara shine ƴaƴanka duka za su mutu za su riga ka mutuwa za ka rayu ba ƴaƴa ƴaƴanka za su riga ka mutuwa sai sarkin nan ya ji zafin wannan magana wato in ƴaƴana sun mutu ƴaƴanka ne kenan za su yi sarki ko sai ce wannan makiyin sarauta ne makiyin fada ne a je a kashe shi bai san fasara ba ba haka fasara yake ba ƙarya yake sai aka je a kashe wannan malami bai haƙura ba yace a sake nemo masa wani wanda ya san wannan fassara ta mafarki aka je aka sake nemo wani malami ba tare da an ce masa an kashe wancan malamin ba aka kawo shi gaban sarki sarki ya gaya masa cewa mafarki na yi ina bacci a baccin na yi mafarkin haƙorana suna faɗuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har sai da duk haƙoran bakina suka faɗi ko ka san fasara ya ce alaga ta malam na san ya ce ranka yadda na san fasara to me fasara ya ce ina yi wa sarki albishir da wannan fasara da mafarkin da ka yi ina yi maka albishir duk mai jiran ya yi sarautan nan ya nema da kai ko yana jiran sai ba kai yayi zai riga ka mutuwa sarki zai yi tsawon kwana duk mai jiran sarautanka sai ya riga ka mutuwa sai ce wannan ya san fada ya iya fassara a ɗaibo dinari dubu a bashi a kawo koyangi a bashi a ɗaibo bayi a bashi wato duk mai jiran in mutu sai ya riga ni mutuwa ya ce kwarai kuwa sarautanka zai yi tsawo duk mai jiran mutuwanka sai ya riga ka mutuwa do Allah ne bambancin wannan fassara da wancan fassara suwaye masu jiran ya mutu su yi sarauta ya'yansa suwaye wannan wannan malamin ya ce masu jiran sarki masu jiran sarauta za su mutu ya'yansa amma wancan ya isar da saƙon ne bai iya isarwa ba ba ta hanya mai kyau ba duk ya'yanka za su mutu waye zai ji daɗin wannan magana a duk masu jiran sai ka mutu su yi sarki za su riga ka mutuwa don haka Allah zai baka tsawon kwana za ka daɗe kana sarauta mai martaba sarki sai ce wannan ya iya fassara wannan ya san fassara wannan ya san fada wato sarki zai daɗe bai mutu ba ya ma manta cewa wai masu jiran nan ƴaƴansa ne fa saboda haka ana son malami ya iya isar da sako sako ɗaya ne za a kawo wa mutane suna cikin tashin hankali hankalinsu ya kwanta kaga kowa yaya da makami irin wannan sakon ne za a kawo in ba ya isar da shi ba suna zaune lafiya sai kowa ya ɗauki makami saboda haka a iya ƙoƙarin isar da sako musamman sakon Allah gashi Allah yana koyawa annabi Musa faqula lahu qawlan layyina in kun je ku gaya masa sakon nan nawa na cewa ku manzannin Allah ne da kalmomi da lafuzza masu taushi la'allahu yatazakkaru in kun yi haka sai ya wa'azantu aw yaksha ko ma ya ji tsoron Allah ya daina kafirci ya daina yin wannan ɗagawan da yake na
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
قال ربنا إنا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى sai suka ce ya ubangiji ya ubangijinmu qala rabbana innana nakhafu an yafruda alaina ya Allah ubangijinmu muna tsoron kada mu je gaya masa aikan nan yayi tumbe akan mu ya sa a halaka mu inna na kafu an ya furda alaina au an ya daga ko ku a yayi daga wanda aka san shi da shi ya ki karba yayi girman kai ya ma sa a kama mu a kai kurkuku sai Allah ya ce musu na ba ku amanan wannan haka ba zai faru ba ala la takhafa Allah ya ce kada ku ji tsoro inna ni ma'akuma ina tare da ku asma'u ina jin abin da za ku gaya masa ina jin abin da zai gaya muku wa'ara ina kuma ganin ku ina ganinsa ba zan ba shi daman ya yi tumbi a kanku ko ya yi ɗagawan kama ku ko kashe ku ko rufe kuɗin ba abin da kuke tsoro ɗin na ba ku amincinsa in ji Allah ina tare da ku haka ba zai faru ba wannan ma'iya da Allah ya ba annabi Musa da Harunu alaihi salam to bai taɓa rabuwa da shi ba za ka ji in an je lokacin halaka fir'auna ɗin an je ga gaba ramin ruwa kogi ya kai ya kawo baya ga fir'auna ya danno da duhun wato sojojinsa mutanen annabi musa sai su karaya inna la mudrakun falamma tara alfi atani qala ashabu musa inna la mudrakun falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun da aka ga rundunan fir'auna sai mutane a musa suka ce shi kenan namu ya kare da fir'auna ya zo muka an riske mu za a halaka mu to annabi musa a wurin zaka je ya gaya musu kalla ala kalla inna ma'irabbi sai hadi ba haka bane mun fi karfin ya kama mu mun fi karfin ya riske mu Allah yana ganin mu yana kare mu kuma zai gaya mana inda za mu yi mu tsira Allah na yana tare da ni da sannu zai shiryatar da ni to kaga nan Allah ya gaya masa inna ni ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina jin abin da kuke gaya masa kuma ina jin abin da zai faɗa muku ina ganin abin da yake yi da ku ina ganin abin da kuke yi da shi don haka babu batun ya yi muku tunde ko ya yi wani saurin halaka ku ko ya kama ku ya ɗaure kun wuce wannan na'am
فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Allah ya ce, Ku je dai ku yi da aikana, ku je wurin shi wannan fir'aunan ku gaya masa, mu ɗin nan da kake ganinmu, annabi Musa da annabi Haruna, rasula rabbika, manzanni ne guda biyu daga Allah Ubangijinka. farsil mana bani isra'ila ka sakan mana danginmu bani isra'ila da ka kama ka ɗaɗɗaure ka cika gidan yari da su kake azabtar da su to a sau su lokacin yancinsu ya zo ka sakan mana su wala tu'azzibhum ka daina azabtar da su kada kuma ka ci gaba da azabtar da su a daina ya isa haka kuma a daina gaba kar a daɗa na ɗaure ma a sau shi wanda yake saki kuma za mu bar garin mu kyale ku mu koma kasanmu arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azzibu qad ji'naka bi ayatin min rabbika mun zo maka da ayoyi da hujjoji daga Allah ubangijinka wanda zai zauna lafiya shine mai bin Allah wassalamu ala man ittaba al-huda mai zaman lafiya in kana son zaman lafiya da mu kayi wannan abin da Allah ya faɗa ka yi imani ka bi shiriya zaman lafiya ya tabbata ne ga wanda ya bi shiriyan Allah wassalamu ala man ittaba alhuda zaka ji suna gaya masa wannan sakonni ne cikin taushin hankali taushin lafuzza irin yadda Allah ya ce su gaya masa ka ji kalmomin da za su faɗan ma Allah ne ya koya musu fatiya ku je wurinsa faƙula ku faɗa masa inna mu dinnan rasula rabbika manzanni ne na ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'ila ka sakan mana dangin mu bani isra'ila wala tu'azzibhum kar ka ci gaba da azabtar da su wassalamu zaman lafiya ala man ittaba alhuda ya tabbata ne ga wanda ya bi shiriyan da Allah ya aiko ma'ana za mu zauna da kai lafiya ne in ka bi waɗannan sharuɗa da Allah ya shimfiɗa in ka ki duk abin da baka tsammani zai faru ka ji ƙarfin imani wurin annabi Musa alaihi salam in ba imani ba daga shi ba sai dan uwansa yanzu suka kawo aikan amma ana gaya wa mai mulkin da yake jin ya isa duniya duka ba kamansa cewa zaman lafiyansa in ya bi shirya wassalamu ala man ittabal huda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wani hadisi cewa babu wani ibada ko wata jihadi mai ƙarfi mai lada kamar ka sami kanka a gaban wani sultani wani sarki azzalimi ka tsaya ka gaya masa gaskiya ba tunanin zai halaka ka ko zai yarda da abin da ka faɗa duk abin da ya yi faɗa ko duk abin da zai yi ya je ya yi kai ne ga saƙon Allah ka isan masa ba a son malami ya zamo mai isar da saƙo matsoraci ba a so kuma malami mai isar da sako ya zama mai kwaɗayi wayannan cututtuka guda biyu suke hana mutane kaiwa inda ake neman su cutan tsoro kar a ɗaure shi kar a kama shi kar a halaka shi kar a raba ba a bashi ba kar a kore shi kar a cire shi kar a tuɓe shi daga ran da wannan cuta ta kama ka to ka dinga lullube gaskiya kenan ka dinga ganin gaskiya kana kore kenan kana kau da ido wani ya yi gaskiya ka gaya masa wani ya yi rashin gaskiya ka faɗa in wani ya yi ka ce to to ya za a yi to to to ya za a yi bayan ka san yadda za a yi gaya masa mana ka faɗa masa gaskiya duk abin da zai faru ya faru ta haka malamai su cire tsoro su cire kwaɗayi a isar da saƙon Allah yadda yake ba tare da kuma tozarta masu mulki ba ba tare da zagi ko cin mutunci ba ya yi ba daidai ba Allah ya ce wanda ya yi haka Allah baya son haka baya wato saka wa wanda ya haka da abin da yake mai kyau ka gaya wa masu mulki cewa Allah zai tashe ka ranar alkiyama a ɗaure adalcin ka shi zai kwance ka shi zai warware ka duk abin da kai a mulkin nan tun daga ranar da aka rantsar da kai har ranar da za a kwaɗe ka ko a rushe ka ko ka sauka da kanka ko a sauke ka ko a tsige ka duk abin da kai Allah zai tambaye ka a wannan mulkin in ya ji ya karɓa mara ba in ya ji ya yi fushi duk abin da zai yi yayi Allah zai kare ka dama baka kwaɗayin komai a wurinsa dama baka jiran komai daga wurinsa a'a duk abin da kake nema wurin Allah kake nema wannan sai ya baka daman faɗin gaskiya kaji annabi Musa ya gaya wa Fir'auna cewa zaman lafiya yana nan ne ga wanda ya zamo ya zauna da Allah lafiya ya bi shiriya daga Allah inna qad uhiya ilaina
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla yana ƙara tabbatar masa ne da wannan aya cewa banu isra'ila da ake azabtar da su zalunci ake yi ba su cancanci wannan azaban ba abinda nan Allah ya faɗa inna ka gaya masa ko ku gaya masa cewa mu dai an mana wahayi annal azaba wanda ya cancanci a masa azaba wanda ake azabtar da shi duniya da lahira alaman kazzaba wata walla Allah ya ajiye azaba ne akan wanda ya karyata aikan Allah bai karba ba wata walla ya juya baya ya ki karban abin da Allah ya aiko masa na tauhidi wannan shi ya cancanci azaba amma ba wai kawai don mutum kabilarsa ta banu isra'ila ne shi kenan kuma sai a yi masa azaba ba a'a bai cancanci azaba saboda kabila ba Allah ba ruwansa da bambancin kabila ba ruwansa da bambancin launin fata a'a mai gaskiya mai imani a wurinsa shine nasa inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku a wurin Allah shine mafi jin tsoron Allah annal azaba ala man kazzaba wa tawalla to shi fir'auna ya ji waɗannan sakonni karatunmu na gobe zai tashi akan inda shi kuma zai yi wahimtar da hankalin mutane sai ya ɗauke musu hankali akan cewa to eh in kun zo yanzu kuna maganan mu imani yaya labarin waɗanda suka wuce kafin mu su kuma me suke ciki kaga yana neman ya ɗauki hankalinsu kenan kar a kawo maganan tauhidi don mutanen kusa da shi kar su gane shi ba Allah bane to annabi Musa zai bashi wannan amsar sannan kuma ya dawo da mutane akan maganar farko na cewa ayi tauhidi wannan ganin lokacin sallah yayi ko in akwai tambaya ko za a karanta to wanda yake da tambaya da ya rubuto in muna da lokaci sai mu karanta wanda muka sani mu amsa wanda ba mu sani ba kuma mu bar wa Allah ko mu je mu tambayo waɗanda suka sani su gaya mana mu zo mu faɗa Allah ya samu dace Allah mana gafara Allah ya jikan mu ya jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shehunanmu da alkhairi wannan tafsiri da muka fara Allah ya ba mu ikon yin sa lafiya Allah ya ba mu ikon karanta abin da ya faɗa cikin natsuwa da ilimi ba da jahilci ko son zuciya ba dama Allah yana gaya wa manzon Allah summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamu abinda ke bata wa'azin masu wa'azi shine a sa jahilci mutum bai san abu bai ce zai faɗa ko kuma a sa son zuciya ya sani amma kuma ya faɗi wani abu daban saboda kare wani son zuciya nasa Allah ya kiyaye mu Allah ya samu faɗi daidai kuma in an ji daidai daga Allah ne in an ji kuskure ko wannan daga gazawanmu ne da kasawanmu Allah ya mana gafara اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم